الحمد لله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الحمد لله ختم الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله جعل القرآن وأنزله بلسان عربي مبين ويسره تيسيرا يفهم القريب والبعيد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأصلي وأسلم على القائل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المصلحين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا فأخلصوا له في طاعتكم له وأتموا عباداتكم لله وأحسنوها وزينوها واعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا واتقوا الله في أهليكم فأحسنوا عشرتكم معهن وأدبوهن وعلموهن واتقوا الله تعالى فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عباد الله فقد أعذر الله على عباده بإرسال الرسل وبإنزال الكتب فمن اهتدى فلنفسه ومن عمي فعليها وما ربك بظلام للعبيد عباد الله لقد تشتتت الدعوة وتنوعت العقائد وتلونت الطرق الدعوية واختلفت الآراء وتبين وتباينت المفاهيم وانقسمت الدعاة باسم الله وإلى الله وفي الله وعلى طريق الله لكن أخبر تعالى على ذلك كله وأخبر عن الواجب في حق كل مسلم ومسلمة فقال جل في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال جل في علاه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقال في موضع آخر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وأخبر تعالى أن الدعاة ينقسمون إلى قسمين دعاة على أبواب جهنم ودعاة على أبواب الجنة فقال تعالى في حق الأنبياء والعلماء الربانيين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال أيضا وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا وأوعينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال في حق نفسه تعالى في حق نفسه تعالى وفي حق كتابه والله يدعو إلى دار السلام ويأدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال في حق الدعاة الموحدين الربانيين ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار عباد الله وثم دعاة إلى النار وعلى أبواب, وعلى أبواب النار فرأسهم وقائدهم إبليس لعنة الله عليه فاحذروا حق التعذير فاحذروا حذرا قال تعالى ولو كان أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وقال أيضا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال في عرصات القيامة لعنة الله عليه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ومن الدعاة الطغاة إلى النار وعلى أبواب النار فرعون وملئه فقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ومنهم الأصحاب والخلان والزوجات أو الأزواج الداعين إلى الكفر والفسوق والعصيان والشرك بالله فقال تعالى في حق الزوجات الكافرات أو الأزواج الكافرين والله يدعو إلى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه عباد الله ومن أخطر الدعاة إلى النار لخفائهم وتسترهم على العامة الأئمة, المضل الأئمة المضلين الأئمة المضلون ففي حديث أذيفة رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وكان الصحابة يسألونه عن الخير فمما جاء في هذا الحديث أن أذيفة بن اليمان قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعد ذلك الخير من شر قال هم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال أم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما أخرجه البخاري بارك الله لي ولكم وغفر لي وإياكم وتستر ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا والآخرة dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Allah shine wanda ya turo manzanni don su zamanto yanke anzari ga bayi a gaban Allah ba wanda zai ce ma Allah ga dalilin da isa bai karbi manzanci ba ko bai bi shiriya ba wannan ne Allah isa ya turo manzanni don ya yanke ma kowane mutum anzari a rantashin alkiyama sannan Allah ya turo da manzanni don su zamanto masu gargadi da nuna wa mutane abin da bai da kyau da kuma abin da idaci Allah ya turo manzanni don su zamanto masu albishir ga waɗanda suka yi aikin alkhairi masu gargadi ga waɗanda suka aikata aiki wanda ike na sharri mun gode ma Allah ya cike manzanci da annabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode ma Allah ya sanya alkur'ani da harshe wanda yake na larabci wanda kowa zai iya neman iliminsa ya gane saƙon Allah ya fahimci kuma me ake nufi da shi lalle Allah maɗaukakin sarki muna neman tsira da aminci da jinjina mafiyayyen alitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ice duk wanda i masa biyayya zai shiga aljanna wanda isaɓa masa zai shiga wuta mun nemi Allah ya yi tsira da aminci ba iyalan manzon Allah da sa'abbai da dukkan waɗanda suka yi koyi har zuwa ranar tashin alƙiyama bayan wannan muka ce mu ji tsoron Allah musamman a yanda muke ibadan mu tsakaninmu da Allah mu tsarkake ta mu yi ta don Allah mu cika ta da rukunanta da wajibanta da sunnoni da musta'abbai mu inganta ta mu kawata ta saboda Allah mai tsarki ne kyakkyawa ne baya karban aiki wanda aka yi shi jagari jagari ko aiki wanda yake bai da kyau Allah baya amsansa mu ji tsoron Allah ya ko ƴan uwana musulmai musamman a waɗanda suke da haƙƙi mafi kusa iyalanmu da muke rayuwa da su matanmu na aure ƴaƴanmu da muka haifa mu kyautata zamantakewa mu yi akuri da su mu kyautata mu'amala mu ladabtar da su tarbiyya irin na addinin musulunci mu karantar da su da mu tsira za mu kubuta daga haƙƙinsu da ike kanmu mu ji tsoron Allah ya ko ƴan uwa musulmai lalle Allah yana sanar da abinda zukatanmu suka boye da abinda muka yi a boye da abinda idan mu ya gani wanda yake ba wanda isani ko anin mu ita ba duka Allah ya sani don Allah mu ji tsoron Allah ya ku bayin Allah lalle Allah ya gama yanke anzari babu wani wanda zai je gaban Allah a cikin bayin Allah matsayar Qur'ani ya isa gare shi hadisan manzon Allah sun isa ya ce ma Allah ban yi imani bane ko ban bi anyan shari'a bane saboda dalili kaza Allah daga saukar da alƙur'ani da turo da manzanni ya yanki hanzarin dukkan bayi babu wanda zai je gaban Allah da wani bashi wanda ishiriyu ya nemi anyan shari'a ta anyan bin alƙur'ani wannan ya ma kansa gata wanda in kauce ya rufe idanunsa ya makance ya ƙi sauraron saƙon alƙur'ani da saƙon manzannin Allah da gangan to wannan ya ma kansa mugunyan aiki duk abin da isame shi shi ya jawo makansa Allah baya zalunci baya cutan bayinsa ƙarfinsa ya fi ƙarfin icuci kowa saboda Allah mawadaci ne cikakken mai ƙarfi ne ba zai zalunci bayinsa ba ya kuma bayin Allah lallai ne da'awa da kiraye-kiraye zuwa ga addinin Allah sun yawaita kwarai da gaske sun zamanto aqidu waɗanda suke daban-daban da abinda mutane sai kudurtawa a wannan rayuwa namu ya sha bamban da yawa illai da gaske ne hanyoyin da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci sun zamanto ma'ana abubuwa waɗanda suke mabambanta an samu sabani da yawa wanda yake na ra'ayi na masu da'awa zuwa ga addinin musulunci lalle ne fahimta ta sha bamban da yawa an samu rabuwa waɗansu suna kira da sunan Allah zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah kuma dan Allah kowa wannan shine abin da yake kira a wurin da'awansa sai dai Allah ya ba mu labari akan waɗannan rarrabuwa da bambance-bambance da kuma kashe-kashen waɗanda suke da'awa ko jagorori waɗanda suke na addinin musulunci Allah ya ba mu labarin zai faru kuma ya faɗa mana in ya faru me zamu yi sannan ya za mu tantance gaskiya da abin da ike ƙarya da baƙi da abin da ike fari domin kowane mutum ya alaka in ya alaka akan dalili in ma ya shiryu ya zamanto ya shiryu ne akan dalili ‘yan uwa musulmai wajibi ne akan dukkan mutum musulmi da musulma wacce take mata wanda take da hankali ko ike da hankali lallai ya fahimci saɓani wajibi ne a cikin addinin Allah amma Allah ya ba mu magani ya ba mu anya ya ba mu mizani da ma'auni yadda za mu tantance da abin da izamo dole mu ɗauka mai aiki da shi Allah ike da a samu saɓani da a samu kace na ce amma idan an samu saɓani a addinin Allah kome da al'amarin zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine dukkan hanya guda ɗaya ga duk wanda imani da Allah da kuma ranar tashin alkiyama sannan a wani waje Allah ike wa manzon Allah kai dai ka yi riko da abin da aka yi maka wa'ayi shi ne abin da babu kuskure a ciki shi ne abin da babu ra'ayi a ciki shi ne abin da babu ƙarya a ciki lalle in kai riko da wa'ayi ana nufin alƙur'ani da adisan manzon Allah to kana kan tafarki wanda ike miƙaƙƙe har zuwa gidan aljanna Allah ya ba mu labari wa'inda suke da'awa da su kashe-kashe da yawa musamman gida biyu in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa'yansu masu da'awa suna da'awa zuwa ga wutan ja'annama wa'yansu masu da'awa suna kira zuwa ga aljanna wa'yansu masu da'awa suna zaune a ƙofofin gidan aljanna wa'yansu na zaune ne a ƙofofi wa'yanda suke na wutan ja'annama Allah ya faɗa akwai masu da'awa a ƙofar aljanna kuma aljanna suke kira a shiga da tafarkin Allah mafi girmansu su ne annabawan Allah da waɗanda suke waliyan Allah waɗanda suke malamai na Allah da so karanci addini a hannun annabawan Allah da tafarki da kuma isnadi zuwa ga annabawan Allah Allah ya faɗa yace mun sanya a cikin banu Isra'il akwai waɗansu wanda Allah ime da su jagorori na addinin musulunci suna shiryar da mutane da nausar da mutane zuwa ga addinin Allah da yardan Allah da umarnin Allah lokacin da suka yi akuri suka jure suka sakankance suka ba da gaskiya ma'ayoyin Allah ba sa wani alaman kokonto sai Allah izaɓe su ime da su jagorori waɗanda suke kira zuwa ga aljanna sannan Allah ya sake faɗi yake cewa na sanya annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isa da jikansa annabi Yaqub sun zamanto jagorori suna nausar da mutane da gaidin ɗin mutane zuwa ga gidan aljanna da umarnin Allah da izinin Allah mun musu wa'ayi su tsaye da sallah su ba da zakka wannan shine abin da muka faɗa musu Allah ya faɗa a ƙashin kansa da kuma littafinsa Allah yace shi ma mai da'awa ne ƙashin kansa Allah shi ma mai kira ne a ƙashin kansa Allah da kansa yace shi mai kira ne shi mai da'awa ne amma Allah ya ce shi Allah yana kiran mutane ne zuwa gidan aljanna zuwa ga abin da shafi ma'ana kofofin aljanna wannan shine da'awan da Allah yake ma'ana duk abin da izo a Qur'ani idan mutum ya bi to kiran Allah ne zuwa ga gidan aljanna in mutum ibar abin da Qur'ani yace a bari to ka amsa kiran Allah ne zuwa gida wanda yake na aminci gida wanda yake na aljanna Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani a haƙƙin masu da'awa waɗanda suke kaɗaita Allah waɗanda suke kan hanyar annabawa daga cikin su akwai mu'minu ali fir'aun wani wanda ya imani a lokacin fir'auna ya gamsu da da'awan annabi Musa ya saba ma fir'auna kuma yana zaune a cikin su amma aqidansa daban manufarsa daban imaninsa daban da irin na fir'auna sai ina cewa mutanen fir'auna ya ku mutane na bai isa nake kiran ku zuwa ga tsira ko kuma kuna ta kira na zuwa ga wuta kuna ce in bauta ma fir'auna in bauta ma gumaka in bauta ma alloli waɗanda yake ba Allah ba yace kuna kira na in kafirce ma Allah nayi shirka da Allah abin da ban da dalili daga wurin Allah bai da cancanta bai da wani abu wanda ya kamata a ce na bauta masa yace in kuka yi wannan ba ku mini adalci ba ya ku bayin Allah sannan a gefe guda Allah ya ba mu labari akwai masu da'awa zuwa ga wuta da kuma suna zaune a kofofin wuta wanda Allah ya faɗa balo-balo yana kira yana da'awan mutane dare da rana zuwa ga wuta shugabansu da wanda yake shine kamar kace ra'asuhum ko kuma yafi kowa girma shine iblis alaihi la'natullah Allah ya ba mu labari yake cewa shin yanzu da ku bi ubanninku za ku bi gadan iyayenku a harkan addini ko da shedan ne ya dora su akan tabarkin da suke bi wanda shedan din nan yana kira ne zuwa ga azaba wanda yake mai kona mutane a wata ayan Allah yace shi shedan yana kiran jama'arsa da tawagarsa yana ta kokari ya tara al'umma da yawa dan su zamanto mutane ne waɗanda suke ɗan wutan jahannama a wani wajen Allah yace in an yi tashin alƙiyama a farfajiyan kiyama shedan zai fito balo-balo ya ce ma waɗanda ikira su suka bauta ma shedan suka bauta ma aljanu suka bauta ma waɗansu abu ba Allah ba shedan da ya fito balo-balo ya ce musu ni ban da wani dalili ban da wani ƙarfi dan ba ni na alice ku ba ba ni na batar da ku ba kiran ku da nayi lalle kun amsa min amma ku sani sakamakonku wannan ina kanku ni babu abin da idame ni Allah maɗaukakin sarki kar ikama ni da laifin kiran da na muku domin Allah ya baku tunani ya baku ƙwaƙwalwa ya baku hankali ya baku gani ya baku tantancewa don me ga wanda ya alice ku ga mai ciyar da ku ga mai rayar da ku zai kira ku bauta masa ni na kira ku zuwa ga bautan shedan ko bautan waɗansu alloli ku bar Allah na gaskiya ku bauta mini sau da ka ya Allah babu ni babu su ka kama su da laifinsu ni ma ka banni da nawa wannan ya nuna shedan shine shugaban masu da'awa zuwa wutan jahannama Allah ya ba da labari daga cikin waɗanda suke da'awa da kira balo-balo suna kiran al'umma da maganganunsu da dabarunsu zuwa ga wutan jahannama akwai fir'auna da waɗanda suke abin da ya shafi ministocinsa da waɗanda suke kewaye da shi kamar yadda Allah ya ce na sanya fir'auna da waɗanda suke jagorori a lokacin fir'auna sun zamanto suna kira zuwa ga wutan jahannama a ran tashin kiyama ba sa iya taimaka ma kowa kuma Allah ba sa a taimaka musu ba sannan a ran tashin kiyama Allah dai sa a tsine musu tun daga nan duniya an ran tashin kiyama da su tashi a cikin mutane waɗanda suke baƙaƙe munana mafi sharrin halittan Allah ya ko ƴan uwa musulmai Allah ya faɗa mana a cikin abokai wa'inda kake zama da su ko abokai wa'inda suke na aure ko abokai wa'inda suke na wurin aiki ana iya samun wa'inda suke kiranka zuwa ga wutan jahannama wannan ne ma Allah isa yace kar mutum namiji ya auri mace mushrika mai bautan gumaka ko mai bautan alloli wanda ba Allah ba Allah yace haram ne ka aure ta domin za ta dinga kokari da soyayyen da kake mata da abin da yake da alaka namiji da mata daga ta kira ka zuwa ga bautan wani Allah wannan ne kuma isa Allah ya aramta a ɗauki ‘ya'ya mata musulmai a ba waɗanda suke arna aurensu domin suna da iko a kansu wannan zai bayu su kira su zuwa ga wutan jahannama saboda ƙauna da ɗaukan nauyinta da ike da ikon da ike da shi sai ya kwaɗaitar ya mata da'awa zuwa ga abin da ya shafi kafirci Allah ike cewa kar a aurar ma waɗannan jinsi guda biyu ‘yan uwan juna kar a ba da 'ya'ya mata musulmai ma waɗanda suke kafirai kar a ɗauki musulma a kafira musulmi ya aure ta Allah ice su waɗanda suke ma'aurata arna suna kira ne zuwa ga wuta shi kuma Allah ina kira ne zuwa ga aljanna da kuma gafara a sinfi na ƙarshe 'yan uwa musulmai wanda shine mafi haɗari kuma shine mafi tashin hankali kuma shine mafi yawaita kamar yadda manzon Allah ya faɗa da bakinsa su ne waɗanda suke da'awa da kiran mutane zuwa ga bautan wani Allah da bautan kaburbura da bautan waliyai da canza addinin Allah da me da addinin mu cewa mu ɗauke shi a cikin mafarki da abin da ɗan adam ya gani a cikin baccinsa mu bar alƙur'ani mu bar hadisan manzon Allah ko abin da mutum ya ji ya kwanta masa a rai ya nutsu da shi ya gamsu da shi ya fito ice ma al'umma a matsayinsa na malami ko a matsayinsa na jagora na yi tunanin abu kaza haram ne ya zama haramun na yi tunanin abu kaza alal ne ya zamanto alal shi a wurinsa ba alkur'ani ba ne ba hadisan manzon Allah ba ne suke nuna masa alal da haram irin wannan da'awa da waɗanda suke kira zuwa ga wannan da'awa sun zamanto tashin hankali domin sun ɓuya da yawa ga al'umma musamman waɗanda suke gama gari waɗanda suna musu kallon masu da'awa ne zuwa ga addinin Allah da addinin musulunci da abin da yake alaka da aljanna kuma wannan ba gaskiya bane ‘yan uwana musulmai mu kiyaye dukkan mutane waɗanda abin da suke faɗa mana da abin da suke kiran mu a cikin addininmu ba harkokin ayoyin alkur'ani ba ne ba hadisan manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam a'a ra'ayi ne na ƙashin kai a'a tunani ne malam wane ya yi mafarki ya ce abu kaza halal ne ko aram ya ce abu kaza ya gan shi ko kuma a'a wane ya je ya ga Allah maɗaukakin sarki ko fadan ubangiji ko ina magana da Allah kai tsaye shi ike ba shi abin da zai faɗa ma al'umma ko yadda zai addini al'alin Allah ya ce ya ƙara annabtaka da manzanci da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wannan da'awa da take bayyana a wannan lokaci da muke rayuwa na shugabanni na addini wa'yansu wa'yanda suke shaidanu ne, wa'yanda suke ɓatattu ne, wa'yanda suke aljani ma wanda iki Iblis ya fi su gwanda-gwanda domin kowa ya san Iblis inanne ne. kuma bata ike kira amma suna zuwa da sunan addini da sunan musulunci da sunan zuwa ga addinin Allah da gidan aljanna kuma suna sallah suna la ilaha illallah suna komai amma da awarsu babu littafin Allah babu sunnan ma'aiki babu maganan a hada ka a nuna maka tsoron Allah ko girman Allah ko kambama Allah ko roƙo don Allah ko abaka don Allah a'a duk abin da ake nuna maka shine a nuna maka girman wani kato da girman wani mutum wanda yake la'alla kafi shi ma a gaban Allah da wani mutum wanda Allah bai turo maka shi ba Allah ba zai tambaye ka ba alakan ka bi shi ko baka bi shi ba da kai da shi duk ɗaya ne a wajen Allah da kai da shi duk ɗaya ne a wajen Allah Allah ya ce ku bauta masa ku bi manzon Allah ku yi da'a wa manzon Allah irin waɗannan masu da'awa sun yawaita a social media kwarai da gaske suna yaɗa barnansu a cikin al'umma da kafircinsu da shirkansu da Allah da me da mutane ja'iliya da me da mutane abinda ake kira fir'auniya da me da mutane tsantsan mushrikai da waɗanda suke bautan gumaka da bautan dagutu in Allah zai kafirta wanda ibauta ma annabi Isa alaihi salatu wassalam in Allah zai ce wanda ibauta ma annabi Isa ba musulmi bane ba dan aljanna bane ina kuma wanda bai kai matsayin annabi Isa ba shi ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane wannan da'awa da waɗansu daga cikin sufaye suke yi da wa'in suke daga cikin alaman ɗariƙo musamman wanda yake na tijjaniya dole ne a yaƙe shi dole ne kuma a yi faɗa da shi dole ne kuma a nuna ma al'umma kafirci ne zindiƙanci ne mushirkanci ne barin addinin Allah ne bai da alaƙa da addinin musulunci ko kaɗan ya zama dole ga limamai da wa'inda suke malaman musulunci da masu adalci a cikin ɗariƙan da wa'inda suke ɗariƙan ba su gona da iri ba su yaƙi wa'innan aƙidu na bautan annabawa da bautan shekunai da bautan waliyai waɗanda suka nada musu walittaka babu ayan Allah babu hadisin manzon Allah su so ga dama suka ce makansu waliyai wannan aqida da take yawo a yanzu daga waɗansu masu da'awa dewa muna bara'a muna faɗa ma al'umma shirka ce a cikin ta fita ne daga addinin musulunci ƙarya ne dujal ce a cikin ta zindiƙanci ne mafi yawancin ta babu mu babu ita Allah isheda al'umma su sheda da awan bautan waliyai daidai ike da bauta ma shedan da bautan waliyai daidai yake da bautan gumaka ko dan adam ya bauta ma Allah ko annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kamar sujjada ko ka bauta masa ko ka sashi a zuciya shi yake ciyar da kai shi yake baka shi yake rayar da kai shi da shigar da kai aljanna shi ya mallaki al'amarinka da kai da wanda ya bauta ma alade ko kare duk hukuncin kuɗe mushrikai ne saboda aka babu bambanci a tsakanin bautan gunki ko bautan kare ko bautan alade da bautan wa'anda suke annabawa in hukuncin kafirci duk ɗaya ne illa iyaka wa'ancin alittu ne kaskantattu wa'annan kuma alittun Allah ne mafi daraja amma a wurin hukunci duk shirka da Allah ne ‘yan uwa musulmai a sunna da wa'anda suke ɗariƙa ba su yadda da wa'annan aƙidu ba dole mu fito mu yaƙi wa'annan aƙidu a sa littafai na tauhidi a wurin karatun magariba da isha da wuraren majalisu da yawan muhadara domin a dawo da al'umman Najeriya da al'umman musulmai zuwa ga tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu masu da'awa lalatattu sun yawa kamar yadda annabi ya faɗa kuma ibamu labari a hadisai wanda shine hadisin mu na ƙarshe wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tare da Abu Dharr radiyallahu anhu wa arda Abu Dharr yace ina tare da manzon Allah ina tafiya muna taku da manzon Allah sai annabi yace min nifa ya Abu Dharr akwai abin da nake tsoro ma al'ummata sama da yanda nake tsoro musu sharrin dujal akwai abin da nake tsoro sama da dujal ga al'ummata ina ga sharrinsa da makircinsa ya ma fi sharrin dujal da makilcin dujal abodar ice ya manzon Allah menene kake tsoro ma al'ummanka sama da yanda kake tsoro musu dujal da sharrin dujal annabi yake ce akwai wayansu jagorori da da su zo a bayana wayanda suke batattu ne ko masu batar da al'umma kuma an rike su sune jagorori ko dai a wurin mulkin mutane ko a wurin addinin mutane sune jagorori wayannan mutanen ko a wurin kwaikwayansu a wurin ibadan Allah amma lalata turi annabi ce wayannan sun bi dujal domin dujal an faɗi sibansa idansa ɗaya ne kowa ya sani an san dujal da ya zaune a lokaci iri kaza an san dujal da ya zo ɓalo-ɓalo ita shi Allah ne da ya ce yana kaza amma wayannan abin da isa annabi ji tsoro ma al'umma sama da dujal su da su zo ne da nuna malamai ne su mutanen kirki ne su waliyai ne su masu rawani ne su masu ambaton Allah ne duk sifan kirki zai bayyana a cikinsu amma kuma shaɗinsu ma'ana ya fi na iblis wannan shi sa annabi ce na fi tsoronsu ma al'ummata sama da yadda nake tsoron musu sharrin dujal ya Allah ka raba mu da sharrin wa'annan aqidu wa'anda suke bayyana a wannan duniya a wannan lokaci ya Allah madaukakin sarki kai salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah ya Allah kai salati masa abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu ikon sauraron gaskiya da fahimtar gaskiya da kuma aiki da gaskiya ya Allah ka ba mu hankali da ilimi da tunani wanda za mu raba tsakanin gaskiya da kuma ƙarya a cikin iliminmu ya Allah ka tsamo al'umma dewa waɗanda suke rantsuwa da manzon Allah suke nema da manzon Allah suke naciya da manzon Allah wanda wannan ya zama ruwan dare abin tsoro abin tsoro kwarai da gaske ba mutumin da da yake yanzu ya ce maka don Allah sai dai ce ka bani don annabi har ya zama Allah ma kamar babu shi ba za ma ka iya gane mai mutane suka ɗauki Allah suka ajiye shi ba wannan al'amari ne wanda dole ne a dawo da wa'azi masu ɗumi masu zafi sosai a yaƙi shirka da Allah domin waɗanda suke da'awa a kan wannan shirkan ƙarfinsu ya dawo sun samu daman bakin magana suna so su halakar da al'umma su tashi a wutan ji'annama a bauta ma waliyansu a ji tsoron waliyansu a ƙaunaci waliyansu a nuna su suke komai kuma ƙarya ne ba abin da suke in ban da cin abinci da kashi ba abin da waɗannan mutane suke mutane ne irin kowa in ka ji tsoron Allah da aka fi masu da aka fi su gaba wajen Allah ba ma tsoronsu ba ma shayin waɗannan mutanen ƙarya ne bayan Allah ne in sun yi nagari ‘yan aljanna ne in sun sa ma Allah ‘yan wuta ne irin kowa wanda muke tsoro shine Allah wanda muke bi a shari'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata da matasa ku ji tsoron Allah ku rabu da wayannan da'awa na ƙarya da wayansu sufaye da suka she gona da iri suka dawo da al'umman Najeriya zuwa ga kafirci da shirka da Allah da tsoratarwa mutane waliyai na ƙarya wannan ba gaskiya bane kar ku ji tsoron kowa a zuciya kar ku dogara ga kowa kar ku nema a wajen kowa kar ku roki kowa bukatunku sai Allah shi kadai ba mai bawar an ba Allah ba ya Allah ka raba mu da wannan ka raba mu da wannan ya Allah ka cire mu da wannan musiba ka cire ƴaƴanmu da matanmu da mutane da yawa da suka fada wannan al'amari ya Allah ka raba mu da wannan a ta yin comedy da irin maganganun su yadda ake a ta mai da shi abin dariya a mai da shi abin isgilanci wannan shine daidai an kyauta kuma a ci gaba da yin haka a mai da su watsatsu shashashu al'umma sun gane gaskiya tuwar su razana kowa da girman rawaninsu da katon carbi duk ƙarya ce duk boge ne ba abin da zai ya Allah maɗaukakin sarki lallai dole in mutum ikyauta shirka ba ma sassauci akan shirka da Allah ba ma sassauci akan wani abu wanda yake da alaka da haƙƙin Allah yanda baka tsoron Allah haka ba ma tsoron katon mutum akan wani abu wanda yake da alaka da haƙƙin Allah da ka shiga haƙƙin mu mu yafe da ka shiga haƙƙin mu mu komai mu kau da kai amma banda haƙƙin ubangiji banda haƙƙin Allah musamman tauhidi ya Allah ka raba mu da wannan ya Allah ka tsere da mu ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ya Allah ka ra'amshe mu ya Allah ka ji kanmu in mun mutu ka tausaya mana a cikin rayuwar mu ya Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci da imani tabbatacce da aqida lafiyayya ya Allah ka rayar da mu akan tauhidi ka kashe mu akan tauhidi ya ubangiji ya Allah ka kare mana addinin mu ka kare mana iyalan mu ya Allah ka kare mana dukiyoyin mu ya Allah ka shiryar da mu ka warkar da mu daga cututtuka ya Allah ka azurta mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ya Allah ka ba mu kyakkyawa a la'ira ya Allah ka tsirar da wannan ƙasa daga dukkan abin da ya fi ƙarfinta ya Allah ka ba mu tsaro da kwanciyar hankali a cikin Najeriya ya Allah ka saukar da tsoron Allah da tausayi a cikin zukatan jagorori na mulki na wannan ƙasa ya Ubangiji jagorinmu na addini ya Allah ka samu tsoron Allah da karantar da mutane zallan addinin Allah ya Allah ka taimaki ƴan uwanmu da suke Falastin ya Allah ka dora su akan abokan gabanmu waɗanda suke Yahudawa ya Allah ƴan uwanmu da suke wurare da yawa arewacin Najeriya suke bukatan dauki ya Allah ka kai musu dauke ya Allah yanda aka fara samun zaman lafiya a wannan yanki namu na arewa ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka ƙara shi ya Allah ka ba mu aminci waɗanda suka rasa abin hannunsu ya Allah ka damu su da abin hannunsu waɗanda aka ce su ya Allah ka gafarta musu umu ila salatikum